zuwa ta goma sha ɗaya wannan shakar aya ta biyar wadda ke kan gane a yi gane shi na tsayi muhammadu madani kuma yawan ce ta usman doci wanda zai fassara a tsayi muhammadu bashir da maulanmu sai ta usman doci wanda ya zama a Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنهم يسرون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناقص الهدف بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق تبجيل وإبدال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه سوء النم وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إرم ون النوء نبلاغ أنا شيء مثلا wato iltifati a juya daga mukhatab ko khitab a goma riba wato ana magana da ala wa yake wa rabbi ya safu alaikum kaga da su nake magana azabu yawmin azim amma ayar da ba sai ta gayyaba su tace ala innahum yasluna sudurahum yasafu min wato in sun gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yi wato suna kokarin kaucewa kamar su koyi abin da yake kira don su saboda kada annabi ya gani gani suke kamar in ya kalle su zai ga kira don su ya ga da yake ciki kokarin koyewa da koyi abin da yake kira don su alayin da sun zai ya sarku ne alayin ya sarku na siyarar kuma a lokacin da suke girgirgama ko kuma in sun gamu da annabi din su rulluɗe fuska su rulluɗe ba sa so wato da yake annabi rana ne gaskiya ne shi kuma da kafirci da munafirci duhu ne in haske ya zo dole duhu ya kauce yana kokarin buya al'adar duhu buya al'adar rana bayyana da bayyanawa shi ranar ba kawai yana bayyana ba ne suka bayyana ran da suka kula ma su ma a gan su shi kuma duhu ba kawai yana koyi ba ne yakan koyi bayyanan numa ya lullube su ba a gan su ba to shi ne ya tafi na siya ba wani lokacin da suke lullube kansu da da mayafansu da rigunansu ko saboda kar a gan su kar a ga fuskansu in sun gane sallallahu alaihi wasallama ya alamu ma ya sirru ko kuma a lokacin da ce kwanciya da daddare suna nuna da kansu da mayafai saboda suna ganin kamar in sun sun koyi wani abin da ba zai gani ba ga Allah kada ya zama jikinsu ya bayyana ba sama to yi ne ya kashi na siyaba da yake akwai hadisi na Imam Bukhari da ya rawaito wajen Sayyidina Abdullahi dan Abbas an tambaye shi saboda saukan ayan yace ta haɗa da mutanen da suke lulluɓe kansu wajen kwanciya don gani wai kada ma su bayyana kansu sama da gansu gani suke in sun bayyana wa sama sun bayyana wa Allah in sun lulluba kuma sun buya shi ne yake yasta shi na siyabau ya alamu ma ya sirrun Allah ya san abin da suke koyawa wa ma yi da wanda suke bayyana ba inna wa shi Allah alimun masani da bizati sudur da abin da yake wato mushi a cikin kiraza
إنه عليم بذات الصدور
innahu alimun bizati sudur Allah masani ne ga abin da yake mushi a cikin zukata وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما من دابة في الأرض باب وتا dabba wata ba wata halitta mai rai da jini wacce take buƙatar ci da sha illa alallahi rizqa face cinta da shanta yana hannun Allah ne malamai suna cewa rinku in ya zo alkur'ani ba yana nufin tarin dukiya ba yana nufin abincin da zai sustaining mutum ne shi ya sa waɗanda suka mutu suka je lahira shahidai da yake ba su mutu ba yake bal ahya'un inda rabbihim sai yace yurzaquna yurzaquna ba yana nufin jakakkunan daloli ake kawo musu da pound sterling ba a'a abinci ne cewa suna raye a aljanna ana ba su abinci da haka shine tarihi a istilahin Qur'ani yake rizqu yana nufin abincin arzikin da za a ci a ci abinci wato abinci shi yasa ko ruwan sama da yake sababi ne na tsirowar abinci a cikin sodin zafi yana cewa wa yusufu lakum min as-sama'i rizqa wa ma yatazakkaru illa man yunib an san kuma ruwan sama yake nufi amma tun da ruwan ke zubowa abinci ya tsiro sai ya kira ruwan sama rizqan إلا لله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها شي الله شي يسان kowace rai wato lokacin da take kwanci a tsakon uba mustaqarraha kenan wa mustawda'aha shi ya san kowace rai a lokaci ya san inda za ta kwanta shi ya ware mata makwanci a tsakon uba shi ya ware mata makwanci a mahaifar uwa har yanzu mustaqarraha Allah shi ya san wajen kwanan kowace rai a nan duniya wa mustawda'aha ya san makwancinta a kabari mustawda'aha kabari ke har yanzu wa yaran mustaqarraha wa mustawda'a Allah shi ya san makwancin kowace rai a cikin uwa kuma ya san masaukinta a lahira ko aljanna ko wuta in ka ɗauko ayoyin suratul furqani za ka ta fassara mustaqar da gidan aljanna mustaqar da gidan wuta da ta faɗi yan aljanna ɗan wuta ta ce inna ta faɗi jahannama ta ce inna azabaha kana garama innaha sa'at mustaqarran wa muqama haƙiƙa wutan jahannama wato ta yi muni a masauki mustaƙarran wa muƙama ta yi muni a ce nan ne mazauni sannan da ta faɗi aljanna a ƙarshen sura ta ce ulayi ke zonar gurfasa bima sabaru wa yi da ƙauna fiya tahiyyatan wa salama khalidina fiya hasunat mustaqarran wa muqama yadda jahannama inna sa'at mustaqarran wa muqama haka aljanna kuma hasunat mustaqarran wa muqama Imam Muslim ya rawaito hadisi daga wato Abu Musa al-Ash'ari Asha'ira ma dai sun duka da Abu Malik al-Ash'ari da Abu Amir al-Ash'ari su duku lokacin da suka yi hijira suka zo Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta shekara bakwai don sun zo daidai lokacin an ci yakin kaibara su a ash'ariyawa suka zo to da suka zo abincinsu a hanya ya ƙare daga nesa suka taso tun daga yamma sai suka sauka da yunwa sai suka tura wani cikin suka ce da Allah ka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka karɓo mana abinci kaga mun zo a gaje ga yunwa abincin bigirinmu ya ƙare yace ya je zai yi sallama wurin manzon Allah sallallahu sai ya sami shi na ji wannan aya da girma wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin da yaji haka sai ce kai ai innal ash'ariyina la yakunu ahwanu dawab dawaban ala Allah kama qala yace mu ash'irawa a cikin duk dabbobin da Allah ya rubuta ba za mu zo mun fi kowa wato mu muka fi kowa rashin muhimmanci a wurin Allah har a ci abincinmu tunda annabi ya ce kamar da ma annabi ya fi zo sai ya ji annabi na biya yin kai sai ya ji a yako da ya dawo sai ya ce musu albishirin ku suka ce goro shi ba aya ya ji ya ce abinci mai yawa yana nan tafi in ji haka kawai ya gasu suka ɗauka oho annabi kenan ya ce ka je za a turo muku abinci wallahi yace ba mu zauna ba sai ga waɗansu mutane guda biyu da katon akushi cike da waina masa da nama a cike sai muka ce kai annabi ya wato annabi ya ga halin da muke ciki yace suka ajiye mana muka ci muka ci muka ci muka ci har muka koshi abincin nan bai mutu to mu yankare lalace muka ce kai kaga tunda annabi ne ya aiko wannan bayin Allah da Allah wani da wani ku kama wata akushin fa mutum biyu ke ɗagawa ku kama ku ɗaga da Allah ku kai wa manzon Allah ku ce ya rasu Allah mu dai kan mun ƙoshi mun san kullum wurin ka ba a rasa jama'a ta yi a samu masu bukata su ma a ba su sai da suka je suka samu manzon Allah zan ce ni ban ma san ma kun turo a tafi abinci ba ban san ma an kawo muku abinci ba kuma san wanda ya kai ba sallallahu alaihi wasallam to wannan kaga ba za a ce wa wannan hadisar sababin nuzul ba yana cikin abin da yake rikitarwa a ulumul qur'an misali a samu munasaba abu ya faru bayan ayar ta sauka ana biyawa to ba lallai shine sababin nuzul ba saboda tun da suka samu annabi na biya ta ba tare da sun zo da abin su ba sai ya zama shi ma ya shiga ciki dama alizatu bi umumin lafzi la yusufu sabab tunda kowanne kowa ma aka ce illa lillahi rizqa wa la mustaqarra musalla to shine yace kullum fi kitabin mubin kowace rai tun daga zamanta a tsatson uba zuwa zamanta a mahaifar uwa zuwa makamcinta a duniya zuwa abin da za ta ci ta shi a duniya har zuwa mutuwa har zuwa kwanciyar kabari har zuwa masaukin aljanna ko wuta rubutacce ne a wajen Allah shi yasa ranar da aka yi yakin sifin sayyidina Ammar dan Yasir Allah ya kara masa yarda da ya fito sai yana cewa al-yawma alqal ahibba muhammadan wa sahba yau zan gamu da masoya wai daga fitowa ya san yau zai koma da rewa yana murna ba yau zan gamu da masoya annai muhammad da sahabbansa yana waka laqad darabnakum ala tanzilihi wa hana bi nadrikum ala tawilihi darban yidil hama am maqilihi wa yudhilu sabila al-khalili to sai kafin a kashe shi sai ce jama'a wani ya miƙa mun ƙwayar nono annabi ya ga mun ƙarshen abinci na a duniya nono kuma gashi ajalin ya mutu miƙo mun wani ya miƙa mun ƙwayar nono wallahi ko sai ga miƙo ya karɓa ya kwankwada ta dama annabi ya ce ƙarshen abin da zan sha kan a kashe shi wato yaqinin da cewa illa lillahi rizqa su ta kai ga lokacin da muke karanta ayar da umumi su annabi ya fassala musu har kowa ya kanfa ko in ce yawanci waɗansu sun masan nonon su na ƙarshe a duniya har annabi ya gaya masa nono ne zai kwamfada na ƙarshe kan a kashe shi kullum fi kitabin mubin
وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت la yaqulanna allazina kafaru in hadha illa sihrun mubin wa huwa allazi khalaqa as-samawati Allah nan dai wanda yake dauke da nauyin ciyarwa da shayarwa na kowace dabba kowane mutum mai rai suna cewa kullu ma dabba ala al-ard duk abin da yake takawa a bayan ƙasa yana tafiya to shi ake kai masa dabba kenan saboda dabba a shi Allah nan dai shine wanda ya dace sammai bakwai da kasai fi sittati ayyamin cikin kwana shida zaka ga yawanci alqur'ani duk inda ya faɗi ya dace sammai da kasai a kwana shida bai ba da tafsili a kowane kwana nawa yayi ko ina ma'ana a kwana shidan nan samar aka fara ko ƙasa in ka karanta suratul naziati in yace a antum ashaddu khalqan am sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa akhraja laylaha wa wa wa akhraja laylaha wa akhraja duhaha wa ladda ba'da zalika dahaha kaga nan ya fadi saman ya fadi kerawa da yadda yi ta ƙasa kuma ya fadi yadda ya shimfiɗa ta bayan an gama sama amma bai fadi kwanaki ba in kana so ka samu kwanakin filla-filla sai ka je surar da aka kira ta filla-filla sunan surar filla-filla suratu fussilat surar da aka yi wa filla-filla haka sunan ta yake yace qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andadan zalika rabbul alamin waj'ala fiha rawasiya min fawqiha وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم ارسل إلى السماء وهي دخان فقال لها والذي فيها أو أنا وكرها قالت أتينا طاعمين فبدونا سبع سماوات في يومين وأوهي في كل سماء نمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيها وحفظا ذلك تدبير العزيز العليم تو duk Qur'ani ba inda ya filla fillan kamar nan yanzu ya Rasulullah ta gaya musu za ku kafir cewa Allah nan wanda ya halicci ƙasa cikin kwana biyu ku haɗa shi da dodanni kuna bauta dodanni ko a bayansa ko tare da shi to wannan fa shine ubangijin talibai wadala jiyara wasu ne ko shi ya kafa manyan duwatsun da ke ƙasa wanda suke danne ta wa baraka fiya wa qaddara fiya wata ya mata albarka kuma sannan abincin da yake cikin ƙasan ya kaddara shi yanzu ka kaddara gonar da za ta fi da buhu dubu na hatsi ko na shinkafa ko masara ko maiwa ko gero in Allah ya kaddara bana ne za a fi da buhu dubu bara ma an fi da dubu baɗi ma watakila wani dubun to ka kaddara cewa ba layi layi za a yi ba a'a abinda Allah ya kaddara za ta tsirar daminar farko a duniya duka ta tsirar da shi ya zama ba za a ƙara shuka wani abu ya tsiro ba dan Allah an shiga tashi hankali ko ba shiga ba an shiga dan kina har da abinci wanda ba ifa ba duk ta tsira haka ne amma shine wa qaddara fiha aqwataha ya kaddara mata wato abincinta wanda za ta bada na mu yanzu na nan ba mu cinye abincin waɗanda suka mutu ba sun cinye nasu kuma ba mu isa duk haɗa ba mu ci abincin wanda ba ifa ba wallahi ba mu isa ba iya nan ga mu ci haka za mu cinye namu in mun mutu wanda ba yi ba ba su zo su cina su kuma su mutu kaga wa kaddara shi ya aqwata hake wayannan sun cinye nasu sun mutu wayannan zo su cina su to fi arba'ati ayyami da kera kasa da yi mata albarka da kaddara mata abinci kuma wani wani wajen abinci ne wani wajen kuma solid mineral resources za a cire wani wajen kuma crude oil ne wani wajen kaza ne kaga duk aqwataha duk da kai abinda za a ci abinci da shi ne wani wajen gwal tiyar ba shi a yan zartun masu samai waye dukhan faƙa Allah ya ci ɗaɗo a kan kata sai Allah lokacin da wato ya fuskanci sama ya ita kuma sama lokacin tana nan kaman wato kaman hayaƙi hayaƙi kaman cloud na zaifa kaman tiriri tiriri haka sai ya tsaga ta ya mai da ita fa kadahun na sam'a samawa ta mai da samai bakwai fi yawmain a cikin kwana biyu wa awa bi kulli sama'in amraha kowace sama ya mata umarni ya mata wayin ga irin aikin da za ta yi kuma sama duniya wa zayyana sama dunya bi masabiha wa hizza ya mata kwalliya da taurari da kuma wafizna min kulli shaytanin rajim wato taurarin da ake jifan shaytanu da su daga sama dan kar su hau su yi istiraqus sami illa man shaqqa sama fa adbahu shayabu bi kar su je suna tauraron hiran mala'iku suna kawo bokaye to wannan kaga duk lokacin da ka ji an ce titi ta da ayyamin sai ka koma wurin sannan kamar da kullum Maulana shi Allah ya kara masa lafiya ke gaya mana Allah ya yi wannan don ya koya mana mu ‘yan adam ya san mu da gaggawa shi ma kenan da bai bukatar lokaci ko ni zai Allah bai bukatar lokaci ba ba ni lokaci in ya gaba sai wannan sai wannan bai bukata da kun zai kun zai komai amma tun da karatu yake so ya biya mana karatun ko in mun ga aikata zai fi shiga jikinmu shi yasa ya ɗau kwana shida kafin ya yi sammai da ƙasai ba wai dan ba za su yi ba sai cikin lokaci da kun sai kun zai yi su amma dan mu masu gaggawa ga ajizanci da gaggawa saboda ya koya mana yin sannu sannu shi yasa aka yi cikin kwana shida din wato lahadi kenan litinin talata laraba alhamis ran juma'a aka kammala aka kare annabi adam wato bayan la'asar ranar juma'a aka kammala shi shine na ƙarshe wajen halitta kuma ran juma'an ya rasu kuma ran juma'a za a tashi alƙiyama in ranar taro su masai da sama wai dukan fi ta ta yami wa kana arshuhu alal ma'i sannan al'arshin Allah yana sama da ruwa a nan wurin har yanzu akwai hadisi da Imam Muslim ya rawaito cewa wajen Sayyidina Imran bin Husayn radiyallahu anhu Imran ya ce ina zaune gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga baki banu tamimi sun zo annabi ya ce musu ikbalu albushra ku karbi ku karbi albishir sai suka ce karbar shatuna fa'atina mu ai tunda mun ganka mun yi imani kuma daman ka ita mana albishir mun karba rasulullahi dukan kawai ka ba mu muke so a ba mu abin duniya to sai ana haka sai ga sai ga mutanen Yaman su iso sai yake musu iddalu al-bushra faqad raddaha banu tabi sai suka ce karkabin na ya rasulullah mun karba sai ɗayan sai ce ya rasulullah inna ji'naka a li nasma'a minka an hadha al-amr a ko kaifa kana awwal hadha al-amr ya rasulullah mun zo ne don mu tambaye ka shin wannan sha'ani na halitta tsakaninta da Allah wannan sha'ani yaushe ya fara ne ta ina ya za mu gane kan abin to shi ne ce musu kana Allah la shay'a ma'ahu ma fawqahu sama wa ma tahtahu ma yace yace yace musu wa kana arshu alal ma Imran yace annabi ya zo daidai nan sai wani ya zo ce mana Imran Imran ra kuma ka gata san ta kwace ta gudu maza ta bita yace na tashi na bita na zamu ta gudu na rasa ta kan na dawo kuma an gama karatu yace ina ma a ce ban tashi ba karatu ya wuce to wannan wato yana nuna a takaice al'arshi aka fara halitta kan sammai da ƙasai sannan kuma shi wato atmosphere wanda yake lullube da duniyar da muke raye a ciki wanda shi ke ba mu oxygen da muke shaƙa wanda in an fita waje outer space an fita daga wannan cikin wannan wato iskar da muke shaƙa shi za ka ga masu tafiya sama jannatin nan sai sun yi guzurin iska daga nan wanda su shata a can waje da nan saboda in sun je waje da nan ba wannan iskar kuma babu gravity da zai jawo mutum ya dawo za ka hau wani waje ne wanda ko ka yi tsalle to ka tsaya inda ka yi tsallen kenan yadda kokari za ka yi ka hau sai ka yi kura haka saukon ma sai ka yi kura sai ka yi kura za a gane ashe muna cikin kogi ne na iska saboda rahamar Allah ya lullube mu da wani gajimare na numfashi na oxygen wanda muke shaka a ciki yadda kifaye suke cikin ruwa suna shakar ruwan shine numfashinsu haka mu kuma mu ma cikin kogin iska muke wannan iskar da muke shaka na oxygen shine ruwan wato shine numfashin shi yasa idan mota ta zo kana bakin hanya kasuwar mota idan ta zo a guje sai ka ji kamar ta watsa maka ruwan iska shin yadda da ruwa ne da ya jika ka sai ka ji karar iskan ya bige ka shi yasa mu ma tafiyan mu a irin duniyar da muke rayu a ciki irin rayuwar kifaye muke yi ga mu da buga bugi kamar na kifaye da kafafuwa kamar na kifaye kuma tafiyar irin na kifaye dan adam baya iya tafiya dole sai yayi iyo da hannu yana mai da kogin iska baya yana tafiya in sheza in yan sanda sun kawo mutum ba so ya gudu sai su daura hannunsa ta baya saboda wasu tsere fuka fukin in yazo ya gudu ma ba zai runtuma wa gudu hannunsa da rufe da zai fukafukin da za su mayar masa da iska baya suna daure ana gane wannan sai ya zama yadda kifi ke iyo a ruwa haka ɗan adam ke iyo a cikin wannan oxygen da muke rayu a ciki muna shaƙa sai ya zama wannan iska da muke shaƙa haka ɗan adam ke iyo a ciki shi ma kuma ita yake sha ita ce abincinsa na farko wa kana arshu alal ma'i to sai zama in yace wa kana arshu alma ba ana nufin wai dabda al'arshi ruwa bane a'a in dai aka in dai aka tashi a wannan duniyar za a hau sama to abin da ake cikin ma sunansa ruwa kogin iska ake ciki sannan tiriri wanda shi ke tashi daga cikin duwatsu daga cikin ƙasa daga koguna wanda yake hawa sama yayi gajimare Allah da ikonsa alamtar annallahi yaji sahaban summa yu'allifu bainahu summa yaqalu rukaman fataral wadqa yakhruju min kilali Allah da ke ingiza gajimare ya haɗe shuri guza ya tara shi ya haɗe shi ya allu bainahu ya haɗe shuri guda ya taru wani kan wani ya ƙalu rukaman kenan in ya tara shi idan tiririn ya hau daga nan ƙasa kenan in ya hau sai ya zubo a matsayin ruwan sama da gajimaren sai kaga ruwa na zubowa bai za a samu man ya sha mai baji za mu sab shiruna wa kana arshu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah duk yayi waɗannan ne dan ya guda ku ku yan adam ya ga wane ne zai fi kowa can aiki an kawo ku sararin duniya an halitta muku ji da gani an ba ku dama an ba ku ilimi an ba ku kwakwalwa a bar kowa ya fassara kansa da kansa ta hanyar aikinsa aikinka shi ke tarjama ka a gane kai wani ne kai mutumin kirki ko mutumin banza dan aljanna ko dan wuta ayyukum asanu amala a wala yakun ta innakum maquzuna ya rasulullahi wallahi duk da haka inda zaka ce mu kafiran nan in kun mutu za a tashe ku da ya ƙulan nan da inda aka ce mutane in kuza ta ce ku da ya ƙulan nan da zina kafaru waɗannan kafirai wallahi sai su gaya maka cewa in haza illa sirrun mubin wannan tsafi ne kawai bayyananne da amal ladina kafaru allan yub'asu Allah ya ce wa annabi sa ka gaya musu qul bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabba'unna bima amiltum zalika ala Allah yasir kafirai sun yi da'awa na cewa in sun mutu ba za a tashe su ba Allah ya ce annabi ka ce musu bale haka ne na rantse da gwanja za a tashe kuma za a ba ku labari abin da kuka aikata wa aqsamu billahi jada imani la yas'ata Allahu man yamut bala wa'adan alai haqqa walakin akthara an-nas la ya'lamun sun rantse iya rantsuwa jada imani iya duk abin da ake rantsuwa da shi cewa wallahi Allah ba zai tashi wanda ya mutu ba Allah yake haka ne alƙawari ne alai haqqan wato wanda Allah ya dauka wa kansa iyaka mutane ne ba su sani ba amma tabbas in an mutu za a tashi sirta ina za illa sirru wannan kawai tsafi ne bayyana ne
ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدث ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدثون ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة idan muka jinkirta musu azaba izuwa waɗansu ‘yan shekaru ƙidayayyu ummatin a nan ila ummatin yana nufin shekaru ummatin yana da ma'anan al'umma kamar yadda yake cewa karkarar min qabli kusan yana cewa kanan nasu ummatan wahida al'umma sannan ummatan yakan zo yana nufin shekaru kamar nan wuri ila ummatin ma'dudatin bi ma'ana ila ayyamin ma'dudati ko sanawatin ma'dudati kamar yadda ya faɗa cikin suratul yusuf a gaba wadda ka bi ma'ana wata zakara ba da ummati ana unabbiukum bi ta'wilihi abokin zama annabi yusuf abin na bayan shekaru sai tuna da sakon annabi yusuf ba da ummati bi ma'ana ba da sanawati har yanzu ummatan yana nufin shugaba babba wanda ya tara jama'a suke bin sa wanda ake samun alheri tare da shi sai a ce masa ummatan inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa har yanzu ummatan yana nufin addini milla inna wajadna abana ala ummati bi ma'ana ala millati wa inna ala asarihim mutaduna ko inna ala asarihim mubtaduna bi ma'ana ala millati akwai ma'ani ƙari akan wannan na umma wanda ba na Qur'ani ba ummatan yana iya nufi uwa yana iya nufi yana da wasu manonin da ya ƙari amma na Qur'ani iya wanda muka lissafa din nan ne ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna sai su ce ma hadisu me ya rike azaba har yanzu ba kawo mana ba me ya rike ta ne har yanzu Allah ce annabi ya ga musu ala haka ne yau ma ya ci mu randa azabu zai zo musu laisa masrufan anhum ba zai zama abin kawarwa da barin su ba ba wanda yake kau da azaban ga barin kafirai ran da yazo musu wa haka bin ma kanu bi yastajirun abin da suke ingilanci na azaba shi zai kewaye su ya kuma halaka su ba wanda zai kwace a cikin su
ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس ولئن ذقنا كفور الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور إنه ليئوس كفور وذقنا الإنسان يا رسول الله لا والله إن أذقنا الإنسان idan muka ɗanɗana wa mutum a min na rahamatan wata rama da gare musu mana zana minhu muka kwace ramar to sai ka ga ya zo ya shiga wani yanayi na ɗaya da tsammani cewa Allah ba zai taɓa dawo masa da ramar nan ba sai ka ga yana ta kokawa yana yana tsaki yana nuna to ni ban san mene wa Allah ba ban san mene ba a'a da cewa za ka yi baka san da wani laifin Allah ya kama ka amma abin da kai ai da yawa sai dai ka ce a cikin laifukan naka baka san da wanne yau aka yi miyan kama ka ba ai cewa baka san me kai Allah ba ba laifin da ya kashi girma shi ne san shi ne san me nayi ba to sai ransa ya baci wato anan da wannan aya da ta gaba da aya cikin suratul rumi da ta cikin suratul zumair da ire-irenta sun ba mu mutane nau'i biyu ne a cikin mutane akwai mutumin da yin alheri ya same shi sai zai mutumin kirki ya bi Allah ya yi ta godiya idan kuma sharri ya same shi sai ya ɗebi tsammani da Allah ya yi ta maganganu marasa ɗari shi bai sallafin da ya ba ta shi kai sallar zai ci wuce sallar zai yi shi da inda tuntuni yana sallah wannan wahala da bukatarsa bata biya ba da waye waye to irin wannan mutumin in Allah na san sa sai ya ta bashi jin daɗi ya ta godiya wa Allah ya ta jin daɗi har ya mutu cikin jin daɗi ya shiga aljanna shikenan in Allah ba su zako sai kwaci jin daɗin shikenan sai wa Allah butulci ya dai tsammani da ramar Allah inna la ya'asu min rawhillah illa al-qawmul kafirun kuma gashi ya zama ya usun mai yawan ma dai tsammani ba ma ya isba ya usun kafur to akwai mutumin da idan nima ya same shi sai ya shanta ke ya yi ta abin da ya ga dama ya yi ta abubuwa marasa daɗi sabon Allah duk wani abu mara kyau zai saboda yana da kuɗi yana iya yi komi zai yi da wahala ta same shi kuma fa iza masa sharru wa iza masa sharru fa zu du'ain arid shine komawa wajen Allah da addu'a wa iza masa nasu durun da arabba wa iza masa insana durun da arabba muniba ilai in sharri ya same sai komawa Allah ya ta addu'a Allah Allah fa zu du'ain arid Allah ka yayi Allah ka shine addu'a shine ibada sadaka da Allah ta mutum a samu shi addu'o'i shine samun dukkan sallah shine ibada to wannan Allah na son sai ta barin sa cikin matsala har ya mutu yana addu'a har ya sai sadu Allah lafiya da kuma shi mumini ba haka ake so ya zama kamar yadda kullum shi yake gaya mana ana so ya zama kamar dutse ne in wahala ya zo ba zai gudu ba ba zai nemi burgo ba in ruwa zo ba zai nemi rumfa ba in zafi ya zo ba zai nemi mayafi ba in sanyi ya zo ba zai nemi burgo ba a'a idan biyayya haka yake wa Allah a matsayin shi bawan Allah ne ko ya rayuwa ta zama masa zai bi Allah haka haka ake cikin mumini na gari ya zama ana samun bayan Allah da suke yawa irin wannan matsayi ba su da yawa za ka ga waliyan Allah su annaba kan dama haka ne ana samun waliyan Allah tun a sahabbai wasu malamai suna ta sai na bakar lokacin da ya rashin lafiya da aka ce ala ala nan ulaka tabi ba za mu kira kuma ka likita ba ta shi ya daura mun rashin lafiya yana nufin Allah wallazi amara bani shi ya daura mu tun da ya gani wa an zuba a ba za mu sha maka likita bace ai ya zo ya duba ni me yake yace ya ce zan yi abin da na ga dama yana nufin wai Allah kenan an samu sahabin da bai da lafiya ce in ya san in ya motsa ya san haka zai warke ba zai motsa ta ba akwai sahabin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba shi bai da lafiya duk yara ne ya kade yadda ka san kaza a ce gashin ta ya zube sai annabi ya ce masa kai anya ba wata addu'a kake yi ba kuwa yace wallahi ya rasulullahi haka ne me kake roƙo Allah yace cewa nake Allah in akwai azabar da ka ajiye mu a lahira in ji shi wai Allah ya Allah ya masa ita tun a nan duniya da wani lahira ba wani azaba annabi yace wane kai wa ga maka anai wa Allah ka ta ji ka roƙe shi rama ka ce ka tuba ka nemi afuwa da na duniyar da na lahira duniya yayi ba yana yin addu'an take miƙewar ki sai shi Allah ba abin da bai da shi a ciki da azabar da ramin duk yana da shi wanda ka roƙa zai ba tun da shi ya roƙa yace in ma da azabar da za masa a masa tun anan to shine ita wannan rashin lafiya annabi hadisi sallallahu alaihi wasallam akwai addu'ar da kake ce barai ce gashi ce to ka daina ka ce Allah ya yi maka ya baka lafiya sai ke ce warke to wannan kenan ana samun bayin Allah Ibrahim Husaini da muka faɗi hadisin sa dazu na maganan arshu alal ma'i ya yi rashin lafiya shekara talatin bai da lafiya wani sai ya samu wani cin aminan sai ce wani da Allah zan gaya maka wata amana in na rayu kar ka gaya wa kowa ban yadda ba amma in na mutu na ma izini ka gaya mutane ce menene yace wallahi wannan ciwon nawa kaga kullum da safe sai na sa gidan nan an share mun gidan nan in ce zan yi baki wallahi ciwon baya damu ka san me yasa mala'iku ke zuwa kullum suna gaishe ni a nan inda ban da lafiya mala'iku kuru ina ganin su shi yasa bai dame ni amma don Allah in na rayu karka ga kowa dan kar jama'a su ta girmama ni su dauka ni na zama wani abu kenan wanda ba ina ganin mala'ika amma in na mutu ban da rai na yadda ka ga mutane to shi wancan bawan Allah sai da Ibrahim ya rasu sannan ya faɗa wala inna zaka insana min nara wace mun dandana mutum wata rama sun mana zana min muka kwace ta daga baya inna wushi dan adam al'adansa ya usu da yawan dole tsammani kafurun mai butulci sai ta shi bai san me wa Allah ba shi wannan bala'i shi bai san me ba yayi addu'a tun ba yau ba har yanzu shiru to kaga dole tsammani yasa yake gani har yanzu shiru kuma butulci wa Allah ne yasa yake kokawa bai tuna rahmat da aka yi masa a baya ba shi yasa annabi yaqub da aka jarabe shi da rashin lafiya shekara takwas matar ta take addu'a Allah ya tambaye ta shekara nawa muka cikin nima tace 80 yace yanzu nawa muka cikin wahala tace takwas yace yanzu ko ba ga kunya Allah shekara 80 muna nima ba ki goka ba nima sai yawa ko ki sai yanzu kawai wahala shekara takwas ce in koka wallahi ba zan koka to inna wala yusul kafur
ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لمجنون فخور ويزقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني innahu la farin to in an canje yanayi ba aka dauke masa bala'in aka dandana masa dadi bayan bala'i can an dandana masa rahama ne zan na min salimin na rahmatan thumma naza'naha min innahu la yusul kafur nan ko yanzu na na ma ba'da barra'a masatu nan ko bayan bala'i ya sami shi Allah ya yi bala'in ya kawo mun nan ko bai matsayin sa godiya Allah zai a innahu la farihun kafur nan kuma sai ya ta alfahari yana murna yana alfahari yana takama irin alfaharin da aka hana ƙarunu iz qala lahu qawmu la tafrah inna allaha la yuhibbu al-farihina alfaharin da ke haɗe da takama a wato farin cikin da ke haɗe da takama sai ya ta irin wannan inna al-insana khuliqa haluwan idza masahu sharru jazuan wa idza masahu khairu manu'an illa al-musallin innahu la farihun fakhur illa alladhina sabaru
الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير to kaga anan Allah kenan da adalci ko ya ya gane jama'a ya faɗi laifukan su sai ya ware mu'mine waɗanda ba haka ba ba duka aka taru aka zama ɗaya ba sai dai waɗanda su kaga nan bai ce illal ladina amanu ba inda ya kamata sai sa amanu sai sa sabaru sai dai waɗanda suka yi hakuri suka yi kyakkyawan aiki don kana iya samun muminin da bai da hakuri muminin da ba bai da hakuri ya ta koka shi ba bai ce illal ladina amanu ba don magana ake na hakuri illal ladina sabaru sai waɗanda suka yi hakuri wa amilu salihati suka kyau suka kyakkyawan aiki waɗannan ulaika lahum maghfiratun suna da wata iriyar gafara a wurin Allah wa ajrun da wani irin lada da bai da lissafi inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisabin ajrun kabir wani irin lada mai girma wanda ba a lissafa shi don ba da shi
فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل فلعلك تارك بعد ما يهي إليك وضايق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاءه معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل فلعلك تارك بعض ما يهي إليك يا رسول الله shin saboda damuwan kafiran makka su musulunta dan ka damu kar su mutu su je wuta har ta kai ga kana jin kaman ka bar wani abin da aka maka wayi ba sai ka karanta musu wadan dai akalla su samu su yi imani sukan ce masa yadda ya karanta a farkon surar baya cewa wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala lil ladina lakana iti bi qur'anin ghairi hadha aw badilu iti bi qur'anin ghairi hadha cewa ka zo da wani qur'ani da ba wannan ba ta yi tare da wannan iti bi qur'anin ghairi hadha aw baddilu kuma ka kawo wani sabo a soke wannan ya zama ba shi ba wani sabon qur'anin da ba to ya ji Allah ce ga su ma ya kulli an ubaddila min tilqai nafsi ka kawo wani sabon qur'anin wanda babu zagin kuma kanmu a ciki ba zagin dodannin mu ba zagin addinin mu ko yadda muke cin mushe duk ya zama qur'anin bai su kan waɗannan to annabi tsananin tausayi da yake shine babban rahamar Allah tsananin jin kaiji yake yi kamar inda ta yi kuma ba zai yi ba annabi ba ya iya barin abin da aka masa wahayi bai isar ba ji yake yi kamar a ce ya haƙura da jiya musu abin da ba za su gane ba da Allah ka tarikun ba da ma yi ilaika dan kawai ji a samu su je aljanna kar su je wuta ko kuma su ce wadaikum bi sabika ko kuma a ƙirjin ka ya zama yana kunci ya rasulullahi an ya ƙulu don kawai sun ce la unzila alaihi malak liran da ne kanzun auja ma umarakum me yasa ba a bashi wata taska ta dukiya da zai rika cin abinci a ciki ba mali hazar rasuli ya kulu ta'ama wa yamshi fil aswaqi wa la unzila ilayhi malak ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadira aw yunke ilayhi kanzun takuna lahu jannatin yakulu minha wa qala az-zalimu in tatim illa bil masura wannan wani irin manzo ne yana cin abinci kamar yadda muke ci shi ma yana zuwa kasuwa da muke zuwa ya nemi abinci dan ne ba saukar masa da wani mala'ika da zai rika jawo mutane kunne wannan fa manzon Allah ne ai ko gwamnati ba mutum ba zai ta kan bashi dan sanda shi ma da sai a turo mala'ika ya rika jawo jama'a kai wannan fa ku kiyaye wannan fa mala'ika to wai in mala'ikan yana tare shi za su gan shi ne in kuma sun gan shi akwai zaman lafiya ne ai babu ai ai da garin da suka ga mala'iku yau mai ranar mala'ikata la bushra yau mai zilil mujrimi ranan ba mai kyau ne ranar garin mala'ika ga mai laifi ko kuma a bashi ta to maganan zuwa kasuwa ko rashin bashi taska sai Allah ya ba su amsa ce wa ma arsalna qablaka min al-mursalina illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq kai ba mu taba yi ko wani manzo kafin kai ba ma face yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa yi sana'a shi ma ya kasuwanci ya ciyar da kansa a auja malakun inna ma anta nadir iyaka kai mai gargadi ne ya rasulullah duk da a baya kafin surar karshen surar baya ce wa ma tubnil ahayatu wan nuzur an qawmin la yu'minun mu'jizoji ko masu gargadi ba za su wadatar ga mutanen da ba sa imani ba inna ma anta nadir iyaka kai mai gargadi ne wallahu allah wakilun wato shine ke tsaye akan duk wani abu kan komai Allah ke ke da wakilcin komi a ikonsa kowane abu ya dogara da ikon Allah ne sai Allah ya so ya faru sannan ya faru
أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن
أم يقولون افتريه قل فاتوا بأشي سور مثل مبتليات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أم يقولون افتريه يا رسول الله shin har yanzu za ka ci gaba da shiga damuwa ne nan ya nuna maka yadda Allah ya damu da Annabi Muhammad ya faɗa ya nanata shin ya zo lai kaza ne ke damunka ko kaza ne ko kaza da suka ce ne ko menene ya Rasulullahi ba bawa mai girma kamar Annabi Muhammad a wurin Allah Allah ya ta bibiya haka ya ce kaza ki to ko dai kaza ne ko dai kaza ne Allah majalin komai ba ya lau ma yasuruna ma yuruna inna alimun bi ghairi zuwa ma tambayar da yake an to ko dan sun ce iftarahu sun ce ka kirkiri wannan Qur'ani ne kai yanke kai wa Allah kai ka kirkiri Qur'ani ba Allah ne ya saukar ba to ga amsar da zaka wasu fatu bi ashwarin mislihi mubtariyati ashwarin mislihi mubtariyati tunda kun ce na kirkira ne dama surar da alif lam ra ta fara na bayan ta ma alif lam ra me bi mata ma alif lam ra wacce ta zo bayan wannan ma alif lam mim ra wacce ta zo bayan ta ma alif lam ra wacce ta zo bayan ta ma alif lam ra waɗannan haruffan duk su aka tara aka yi qur'ani da su Hey, mim, ayin, sin, kaf, kafa, ya, ayin, sad, harufa su ne kalmomi, ku haɗa kuma ku yi naku Ƙur'ani ko surori goma ne mana, ko ba su kai surorin Ƙur'ani ba, tsawo, surori na Makka yana cewa fuddiltu bi sab'i tuwali, annabi ya ce an fifita dogayen surori guda goma ba, to ba wani annabi dogayen surori irin wannan ba. Bakara, Ali, Imrana, Nisa'i, Ma'ida, lan amila arabi lamfani da tauba tunda ba bismillah tsakani to ita ma kaga mai tsawo ne sune sakutsewa din dama daga bakara zuwa laqad ja'akum ka kare su in ka haɗu lamfani da tauba to daga nan sai a shiga mi'ina masu surori ɗari ɗari sai masani sai mufassal haka dai to kuma ku kawo surori guda goma mana tunda a cikin suratul sura ce an yaquluna tadawwala bal la yu'minun falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin sun ce ya kirkiro wato daga kala ya ƙoni shine ta ɗauwala bi ma'ana ta fa'ala ya ƙirƙiri ƙauni kenan ya ƙirƙiri zance ke za su kaƙi imani to su kawo wani zance mai kama da ƙur'ani a tsari na composition context komai da da wannan wato literary characteristic na ƙur'ani ya zama shi ma yana da irin wannan in sun kawo to lallai sun yi tunda sun gaza aka ce su kawo surori goma a nan da suka gaza aka ce bi suratin misli wanda muka karanta a baya su kawo sura ɗaya inna tsina kalkalmar suka gaza to tunda sun gaza kaga kenan ashe fa in lam taf'alu wa lan taf'alu to fattaqun nar mutu uda min asal hijara muftarayatin qagaggu surori guda goma qagaggu wal'umma nistata'tum min dulakai ba ku kadai larabawan makka ba ku nemi gudunmawan kowa duk wanda za ku iya neman gudunmawa ku neme shi ya zo ya taimaka muku don ku zo ku kawo surori guda goma kai ko sura ɗaya ba kullu yadda tamatin insu wal jinnu ala an yatu bi hadha alqur'ani la yatuna bi mithli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ba mutane masu fasaha ba da da mutum da aljan za su gamu gaba ɗaya da mutane da aljanu don su kirkiri wani magana mai fasaha mai balaga kamar Qur'ani to wallahi da ba za su iya ba walau kana ba jumli ba da ko dan mu'jizan Qur'ani musalan ku kaza da muka wadi surorin da ya kirkiro din nan da wata hukumar daban zai ba ba da yin kokarin Qur'ani ba wallahi da ka ji fasaha da zai magana mai ma'ana amma tun da Qur'ani ya nufa wai shi zai kalubalanta to sai karu a zomo zomo ya wabar ya wabar innama anta uzani wa sadar wa turqa hamu wa nakar ko alfilu malfil duk abu ya lalace a wannan dan ne tun da qur'ani ya fato kasa zai yi ya zama kaskantacce sai dai inda zuwan yake ya yi kasa tare da zuwan shi ma a wa kuma ni sadatun ku kira duk wanda zai taimaka muku min dinin lahi kuma ba Allah in kuntum sadiqina inda gaske kuke cewa wannan qur'anin agegge ne
فإن لم يستجيبوا لهم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون
فإن لم يستجيبوا فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون to in suka ki amsawa fa kaga surar da muka fito ta yi debate da kafiran makka Allah ya ce a nisra suna yi debate da su a kan su faɗi waye ya ƙullar mun shirka kun man ya daura kalka sun mai idu ƙulin lawu ya daura kalka sun mai idu ƙullar mun shirka kun man ya bi lallat ƙulin lawu ya bi lallat man yanzu ku min as-samai wal ardi amman yamliku as-samai wal absar wa yamliku al-ayna wa yamliku al-ayna wa yamliku al-amra fa sayaquluna Allah duk ba su da amsa bi Allah to nan kuma magana ne na risala wancan na kare allantakan Allah ne da ƙaryata gumaka nan kuma risalan manzon Allah ne tunda sun ce Qur'anin kagegge ne su kago mana in sun gaba kuma ya tabbata Qur'ani ba kagegge bane fa illan yastajibu in sun an ba su wannan challenge na su kirkiro surori goma sun zarra fa illan yastajibu suka kasa amsawa to falam annama falam annama unzila bi ilmillah ka sani qur'anin nan ya sauka ne ga sanin Allah ilimin Allah ne ilimin Allah kuma kadimi ne wa alla ilaha illa hu sai ba wani abin bautawa da gaskiya da tantanta sai Allah ka tabbaya musu fa hal antum muslimuna yanzu kan da hujjar ku ta kare shin kun shirya ku zama musulmi ku musulunta ba a taba addinin da da hujja zai ka da kai sai ka karba ba kai har ka isa Allah ya baka hujja waye kai me gidanka wani kuma na baka hujja babanka ma na baka hujja amma Allah wai ya kawo hujjoji ya tabbata maka shine Allah kai kuma ka zo ka bi shi ai shi ba dole ma ya zama akwai jahannama a lahira tun to kai waye da har zai baka hujjoji haka ko ya baka hujjoji su tilba karba ba to me rike banda wuta fa hal antum muslimuna shin tunda yanzu kun gaza ya nuna Qur'ani dan adam ba zai iya kirkiran sa ba kuma jawwa wani mu'jizan Qur'ani wallahi ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ɗauko ka haɗa da Qur'ani sai ka ga bambanci ka ga dai daga source ɗaya suke duk annabi ya biya mana ala wa utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu an aiko da Qur'ani an bani wani abu kaman Qur'ani shine sunna amma ba sa kama a zube dan ne saboda Qur'ani kalubalantan duk wani Qur'ani da haruffan da ma'anan duka magana Allah ne ba wai ma'anonin ke so ko annabi ya isa da nasa yaran harkon ba a'a duka magana Allah ne shi yasa dan adam ba zai iya kokon sa fa al antum muslimun shin kun shirya ku musulunta gude mun gode Allah da ya musulmi alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ya jikan mai jikan iyayenmu da iyayenmu da malaman da malaman Allah ya saka shi hanka dai Allah ya jikan su da wata da albarkan sallallahu Allah ya biya da albarkan sallallahu Allah ya ja kwanan mu insha Allah ya bashi lafiya albarkan sallallahu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كنا